أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala ya kawo mu yau sha uku ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1442 kuma yau 25 ga watan hudu miladiyya 2021 a wannan majalisi namu na tafsirin alkur'ani mai girma na watan Ramadan a wannan masallaci mai tarin albarka masjidul imam ibn qayyim rahmatullahi alaihi tafsirin mu yana gudana a cikin suratul a'raf kuma wannan zai zama majalisunmu na sha hudu insha Allah ta'ala a jiya mun tsaya a aya ta goma sha biyu ko? aya ta goma sha biyu kafin mu ci gaba insha Allah ta'ala akwai wani da ya rubuto tambaya amma tambayan mafarki ce ba zan karanta tambayar ba iyaka kawai zan ba shi shawarwari abu na farko ba na fassara mafarki ban iya ba shi ne na farko na biyu idan mutum ya yi mafarki akwai ladubba da shari'a ta sa na farko idan mutum ya yi mafarki na alhairi ba laifi in ya tashi da safe ya faɗa ma masoyansa domin su taya shi minna kuma su mishi addu'a kamar yadda kake nunawa ko me dai tambayar yake nunawa ko namiji ne ko mace mafarkin da yana nuna mafarki ne na alkhairi sai ya roƙi Allah subhanahu wata'ala kuma ya yi ma ‘yan uwansa bayani waɗanda ya yarda da su cewa su masa addu'a Allah ya sa abin da ya gani a mafarkin nan ya zama da gaske idan kishi ya haka ne idan mutum ya mafarki mummuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da ladubba da ya kamata mutum ya riko da su ladabi na farko shine mutum ya juya bangaren inda yake kwanci in yana bangaren dama ya koma bangaren hagu in yana bangaren hagu ne ya koma bangaren dama ana nufin ta barin jikinsa sannan kuma ya karanta kulhuwa da falaki da nasi a damansa da hagunsa ya tattofa sannan idan ya tashi da safe kai ya faɗa ma kowa ya kama bakinsa ya shiru kafin ya tashi ma to a miƙe wadda zai yi in son samu ne ya tashi ya raka a biyu ya raka a biyu to in yi wannan ba abin da zai faru da shi da abin da ya gani a mafarkinsa Allah subhanahu wata'ala zai tsare shi daga wannan mafarkin ba zai zama da gaske ba Allah subhanahu wata'ala ya tsare amma cewa duk mafarkin da mutum ya sai an fassara masa yana iya yiwa ka je ka haɗu da bokaye ma su ce sai ka biya kuɗi a ce za ma istikara istikara suke cewa ko kaga za su kare ka daga Allah kenan so daga in kai mafarki waɗannan ladubban ake bukata ba bukata sai ka je dole an fassara ma mafarki annabi sallallahu alaihi wasallam tabbas yana fassara masa habbansa mafarki sannan har yakan umarci wasu daga cikin su ma su fassara wani ya taba yin mafarki ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masa sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa zai fassara mishi sayyiduna abubakar radiyallahu anhu ya ce zai fassara masa ya fassara masa manzala su mai ce asabta ba'da wa akhta'ta fi ba'dhi kai daidai a wani bangaren wani bangaren kuma ba kai daidai ba saboda fassara mafarki ijtihadi ne ijtihadi ne kokari ne mai fassara yake yi kuma fassara mafarki yana da ka'idoji yana da dokoki akwai ilmoman da ake bukata mutum ya zama yana da su sannan sai ya fassara mafarki a wannan zamanin yanzu idan ka bude ma mutane wannan kofar to za ka zama wani dan boka boka kuma kullum sai an cika kofar gidanka don wani daga dare zuwa safiya sai mafarki ɗari to ne za ka fassara masa wanne ne ba za ka fassara mashi ba sannan mafi yawancin mafarke-mafarke da mutane suke yi a yau abu gasu ahlam abubuwa ne da suka dame su to suna kwantawa bacci kawai sai su fara ganinsu dama mafarki kada uku ne akwai arru'uyar sadiqa akwai arru'uyar su akwai adghasu ahlam arru'uyar saliha ko as-sadiqa a wata riwayar manzon sama ya kira ta da ya kira mafarkin da sufofi biyu ko arru'uyar sadiqatu ko arru'uyar saliha mafarki na gari ko mafarki na gaskiya wannan daga Allah yake shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani kaso ne daga cikin kaso 26 na annabta sannan a cikin abin da ya rage na annabta wanda har yanzu Allah ta'ala ke mabayinsa shine a nuna ma mutum a mafarki a nuna ma mutum wani abu a mafarki sannan akwai a ruɓuya su mummunan mafarki manzan su mai ce mina shaitan ne daga shaitan yake sannan akwai adghasul ahla adghasul ahla mutum abu ya damai yana kwanciya bacci shikenan kawai sai ya fara ganin shi a mafarki in ya sake kwanciya gobe ma zai gani da zai koma ma gobe zai gani da zai sake koma bacci zai ta gani saboda abu ne da ya sa shi a ransa Allah subhanahu ta'ala ya tsare Allah ya ganar da tafsirinmu yana gudana a cikin faɗin Allah subhanahu ta'ala da ya tambayi shedan ya ba shi dama ta ya kare kansa qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartu bismillah ma'ana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم
قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين
kamar yadda muka ji bayan shedan ya kiye ma annabi adam alaihi salam sujada da umarnin Allah Allah ya ba da umarnin cewa da mala'iku da shedan su faɗi su ma annabi adam alaihi salam sujada mala'iku masu biyayya ne ga Allah suka ma annabi adam sujada iblis ya ce ba zai yi ba amma duk da haka kuma Allah ta'ala sai ya sake buɗe mushi ƙofa Allah ya buɗe masa ƙofa aka tambaye shi ya ba da uzurinsa ƙala ma mana aka Allah ta sujuda iz amartu Allah ce me ya hana ka kai sujada a lokacin da aka baka umarni ni fa na baka umarni ƙala ana khairun min sai shaidan ya ba da hujja ya ba ya kara kansa da abin da ya fi laifinsa laifi ya ce ana khairun min ni na fi shi ta yaya na fi shi khalaqtani min nar ka halice ni daga wuta wa khalaqtahu min tin shi kuma ka halice shi daga yanku to muna jin bayanan da malamai suke yi a game da wannan mummunar hujja da shedan ya faɗa a gaban Allah subhanahu wataala ta cewa shi ya fi annabin mu annabi Adam alaihi salam an halice shi daga wuta an halice annabi Adam daga yanku a wajensa wuta ta fi yanku wuta ta fi ƙasa mun ji raddi da shekul islam ibn taimiyya rahmatullahi alaihi yama iblis da hujjoji guda biyar sannan almajirinsa ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi sai da ya kawo hujjoji guda goma sha ɗaya a cikin littafinsa a sawa'iqul mursala alal jahmiyyati wal mu'attila waɗanda suke tabbatar da cewa ƙasa ta fi wuta daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to shine malam ibn al-qayyim yake cewa inna mu'aradatal wahyi bil aqli lallai gitta gitta ma nassi hankali a jawo ma mutum nassi daga Allah ko daga manzansa sallallahu alaihi wasallama ya kawo tunaninsa na hankali mirathun an shaykhi abi murra gado ne da aka gada daga wannan tsohon da ake ce masa abu murra shedan kenan baban daci alkunya ke alkunya shedan kenan abu murra فهو أول من عارض السمع بالعقل شيطان شيني فكون وندا يفار جتا منسي هنكلي أجاو مسا آية أتي الله ياتي شيبا أنتي مسا بني الله ما دا كان سيتي مي Allah ne da kansa ya masa magana amma sai ya gabatar da hankalinsa akan maganar Allah to fakkon wanda ya fara yin wannan shine iblis a jawo maka nasi ka ce to kai ga abin da kake gani to fakkon wanda ya fara yin wannan shine iblis wa qaddamahu alaihi kuma ya gabatar da hankalinsa akan nasi yanzu sai gashi Allah ta'ala ya bashi jikoki ya bashi almajirai ya bashi mabiya waɗanda ba su da iyaka ƙungiyoyi mabambanta waɗanda suke gabatar da hankalinsu akan nasi a jawo musu aya a jawo musu hadifi su ce a'a ko dai su tawili tawilin shine su murɗa fassara ga abin da nassi yake nufi balo-balo sai su karya shi a abin da ya shafi sufofin Allah subhanahu wata'ala musamman Allah ta'ala ce ya daidaita akan al'aki sai su ce ba daidaita yi ba a'a mamaya yi ya mamaye al'arshi ne ba ya daidaita akan al'arshi ba kaga wannan me murda nassi ne ta hanyar me ta hanyar gabatar da hankali wanda gabatar da hankali halaka yake jawo ma mutum an samu malamai waɗanda suke bijiman malamai waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya jarrabe su da wannan fitina amma a ƙarshen rayuwarsu sai da suka yi dana sai a cikin su akwai hujjatul islam al-ghazali rahmatullahi alai al-imam al-ghazali Allah ta'ala ya bashi ilimi mai yawa farko ya karanci philosophy yayi zurfi a cikin falsafa ya zama masana falsafa na asali tsoronsa suke ji daga baya sai ya fahimci cewa falsafa ɓanna ce halaka take jawo mutum ya rubuta littafinsa ta hafutul falasifa rudu da shirme na masu falsafa daga nan sai ya ce to ai falsafan nan ya gano abu uku ce akwai abin da ake ci musu ilahiyat akwai abin da ake ce musu mantiqiyat akwai abin da ake ce musu kuma hisabiyat sai ya ce na farko abin da ake ce ma ilahiyat wannan kafirci ne zalla mantiqiyat akwai kurakurai a ciki akwai kuma ababen da ba kurakurai ba in ji shi a cikin wannan littafin nasa na tahafutul falasifa sai abu na uku hisabiyat ko riyadiyat shi kuma wannan ilimi ne wanda ya ce shari'a ta yadda da shi so da aka sai ya gurguso daga falsafa sai ya tsaya tsakiya sai ya ce ya yadda da mantiki sai ya dawo abin da ake cima ilmul kalam a ƙarƙashin ilmul kalam ya rika tabbatar ma da Allah wasu siffofi ya rika kora wasu da hankalinsa ƙarshe ya gano cewa wannan ma ɓata ne zalla ya rubuta littafinsa iljamul awam an ilmil kala to daga nan ne sai ya dawo ƙarshe ya tsaya a ƙarshe ya rubuta littafinsa almunqizu min ad-dalal ya rubuta littafinsa ihya ulumuddin shi ma kuma bai kubuta daga kurakurai ba saboda wannan gubar ta falsafa da ya riga ya sha Allah ya gafarta masa ƙarshe al-imam al-ghazali zai rasu an ganshi ya kankama sahihul bukhari a kirjinsa yana cewa duk abin da yake cikin nan shine na yadda da shi bayan sa an samu fakhruddin razi shi ma ya zo irin wannan yake yi gabatar da hankali akan nassi yana da littafinsa mukan jawo maganganunsa masu kyau a cikin littafinsa mafatihul ghaib littafi ne na tafsiri da ya rubuta a cikinsa akwai abubuwa da yawa na kurakurai kuma akwai abubuwan da suke na daidai shi ma ƙarshe da zai rasu sai da ya dana sani kafin al'imamul ghazali akwai malaminsa imamul haramaini al'imam muhammad bin abu muhammad abdulmalik aljuwaini shi ma kafin ya rasu sai da ya barranta daga ilimin falsafa gabatar da hankali akan nas har a cikin maganganunsa yana cewa ma a fadani ilmul kalami shay'an ya ce ilimin surutu da ake na gabatar da hankali akan nasi bai amfanar da ni komai ba wa ha ana amutu ala ma ta mutu alaihi a jaiz bagdad yace gayi zan mutu akan abin da tsofaffin bagdad suke mutuwa akai tsohuwa ce za a zo a ce mata Allah ɗaya ne sai ta yadda shikenan ba ta buƙatar ka bata mata kwakwalwa ka ce mata Allah ɗaya shikenan ta yadda in ka ce annabi sama shine manzon Allah sai ta yadda in ta ce in ka ce mata ƙur'ani daga Allah yake sai ta yadda ba ta buƙatar surutu ka gani ko to shine wannan to farkon wanda ya fara gitta ma nasi hankali shine wa shine iblis da wannan magana tasa ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin yace ma Allah nafi iblis kai nafi adam ka halice ni daga daga wuta shi kuma adam ka halice shi daga ƙasa so da ka wuta ta fi ƙasa kun gani ko fa inna allaha subhanahu wa ta'ala lamma amarahu bis sujudi li adama arada amrahu bi qiyasin aqliyyin a lokacin da Allah ta'ala ya umarci iblis da ya ma annabi adam alayhi salam sujada sai ya gitta ma maganar Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar kwatance na hankali yace haba Allah ba ka gani ne kai ba ka halice ni daga wuta shi kuma ka halice shi daga ƙasa to ba ka ganin cewa wuta ta fi ƙasa ya za a yi ni da na fi shi kuma in masa sujada kaga wannan tsabagen hankali ne kuma hankalin na mahaukata hankalin mara hankali to shine sai malamin qayyim a cikin wannan littafi nasa mai albarka a sawaiqul mursala yake cewa wa fi bani adama man yusagibu ra'aya iblisa wa qiyasa a lalacewa an samu a cikin mutane waɗanda suke cewa ra'ayin iblis daidai ne har mazhabi suke da shi kuma ba yau ba wannan satanism ɗin da kake jin ake aka kafa 'yan shekarun baya-bayan nan daga 80s zuwa yau gabaki dai wannan wannan tunanin na falsafar masu bautar sheda suna da rawarsu suna da irin tufafin da suke sawa suna da irin tafiyarsu da suke yi suna da bautarsu da suke yi sababbi ne amma tsohuwar aƙida ce akwai ta tun can da tuntuna akwai abadatu shaifa akwai masu bautar shaida tun a ƙarni na biyu ƙarni na biyu na hijira yau shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da wani abu tun a lokacin akwai abadatu shaifa su shaidan ne ubangijinsu so da ka duk rashin kunyar da shaidan ɗin nan ya musu to yama Allah to su a wajensu daidai an same su akwai su wa ya ƙulu a sawabu ma'ahu aka samu wasu daga cikin lalatattu tun a da suna cewa ai shaidan yana da gaskiya duk abin da shaidan ya daidai ne walahun fi zalika tasanif har sai da aka samu waɗanda suka rubuta littattafai tun a can da waɗanda suke kare shaidan suna cewa wannan rashin kunyar da shaidan yama Allah daidai ne kasan tuntuni duniyar nan ana tsiya kuma tuntuni inna Allah ta'ala halimun Allah mai haƙuri ne فلا يؤاخذ عبده بذنوبه ليتوب عن عصيانه Allah min isyani Allah ta'ala baya gaggawar kama bawansa saboda yana ma bawansa fata yana lallasa bawansa ya tuba ya bar saban da yake to tun wannan lokacin karni na biyu karni na biyu tun a lokacin akwai waɗanda suke ganin cewa su masu bautar shedan ne shaidan ne abun bautansu sannan duk abin da shaidan ya ma'alla din nan na taurin kai da rashin mutunci da rashin ta ido to daidai yayi kuma suka rubuta littafai suna kare shi daga cikin waɗanda suke da wannan ra'ayin akwai mawaki wani hatsabibin mawaki makahu kaga wannan a'mal basirati bayan kasancewa shi a'mal basar idan Allah kawai ya kwace ma mutum idanuwansa guda biyu gani ne bai to wani zubin Allah ta'ala so tari Allah ta'ala yakan musanja masa ya bashi basira mai kyau yanzu a shekarun baya idan ka je kasar Saudi Arabia zaka tarar da malaman mu da yawa wanda an jarrabe su da rashin gani to amma ya kake ganin ilimin su a masallacin Madina sai ka zagaya sai ka samu makafi malamai sun kai goma ba su gani ba su gani da ida amma suna gani da basirarsu za ka iya zuwa ka wuce ta gabansu sai su ce wane ƙafarka kawai takun ƙafarka suka ji wallahi akwai cikin yan uwa da ya karatu a madina yana ban labari yake cewa akwai wani profesansa lokacin da ya aure auren fa'i lokacin yana undergraduate yana digirinsa na farko ya aure wallahi gaisawa suka yi da malamin nan makaho ne sai ce ta zawaci ya ce kayi aure a hannunsa Allah ya sa masa firasa tun da Allah ya kwace mishi gani sai ya ba shi basira ai ko mu makafinmu na nan kun san suna da irin basira za ka ga makaho dindin amma yana gane abubuwa da yawa na farko dai Allah na ba shi murya murya ai ai akwai wani malami daga cikin malamai cikin almajiran malam ibn taymiya al-imam as-safaidi ya rubuta littafin sa naqtul himya fi nuqatil umiya labarin makafi ya kawo da tarihin su tun daga manya-manyan magabata waɗanda suka makanci a ciki ya kawo labarai masu ban mamaki na makafi ya kawo makafin da su suka kirkiro makafin da su suka kirkiro agogo wannan wannan abin nan agogo da kake gani ba yana da kunamu uku ba to a cikin littafin Imam Mustafa da yake ba da labari yake cewa asali da aka tashi kirkiro agogo to kunamu bi take da su da kunama mai nuna awa da kunama mai nuna minti babu kunama mai nuna sakwa shi wannan makafa shi ya fara kirkiro kunama mai nuna saka to za ka ga gara'ib na makafi da yawa to shi wannan makahon da ake ce mashi basharu bin burt mawaƙi ne ya rasu alif ɗari a shekara shekara ta 167 bayan hijira annabi sama ka karni na biyu ke karni na biyu basharu bin burt ya zo a zamanin da ake ce mashi al-asr al-abbasi ga masu nazarin adabi mawaƙi ne hatsabibi makaho baya jin magana sosai to yana cikin masu wannan aƙida yana cikin masu aƙida ganin cewa duk abin da iblis din nan yayi na rashin kunya ga Allah to daidai yayi kuma a aƙidar sa wuta ta fi ƙasa a cikin baitotansa yana faɗa yana cewa al-ardu muslimatun sauda'u muqtamatun wan naru ma'budatun mudkanatin nar yace al-ardu muslimatun yace ai ƙasa duhu gare ta sauda kuma baka ce muqtimatun kuma ƙasa babu wani alheri a cikinta amma wannaru ma'budatun mutkanatin naru ita ko wuta dama tuntuna ana bauta mata tunda take kaga nan yana tabbatar da me yana tabbatar da bautar wuta aqida farko kenan mummuna cewa masu bautar wuta daidai suke kai sannan aƙida mummuna ta biyu ita ce aƙida iblis ta cewa mai wuta ta fi ƙasa domin gashi ya zagi ƙasa ya ce annaru muslimatun sauda'u muqtimatun wannaru ma'budatun mulkanatin nar kaga wannan kenan sannan daga cikin waƙoƙinsa da yake masu haɗari yana faɗi a wani baitinsa yana cewa iblisu khairun min abikum adama fatanabbahu ya ma'ashar al-fujjari iblisu min narin wa adamu tinatun wal ardu la tasmu sumuwan nari yana cewa wai iblisu shaytan khairun min abikum adama ya fi baban ku adam kaga shi wai ba baban shi bane fatanabbahu ya ma'ashar al-fujjari yace ku fadaka ya ku lalatattu wai yan adam ne lalatattu a ciki yake cewa iblisu min nare dalilin da ya sa ya ce iblis ya fi adamu ai iblisu daga wuta yake daga wuta yake wa adamu tsinatun shi ko annabi adam yambu ne na ƙasa wal ardu la tasmu sumuwan nari ai kuma abin da yake shine wuta bata isa ta kaina ƙasa bata isa ta samu ɗaukaka irin ta wuta ba to ka gani a cikin 'yan adam ake samun masu wanda mummuna aƙida to kamar yadda malam ibn al-qayyim ya faɗa an samu waɗanda suka yi rubuce-rubucen littafai akan kara wannan mummuna aqidar ta iblis cewa wai iblis ya fi annabi adam kuma duk abin da yayi din nan na rashin kunya to daidai yayi Allah ka shirye mu daga bata Allah ka kare mu daga bata idan dan adam ya lalace in ya lalace to sai ya fi iblis din matsiya idan idan dan adam ya kai ga lalacewa ai wani daga cikin irin waɗannan lalatattun yana faɗi yana cewa wa kuntu min jundi iblis fartaqa bi alhalu hatta sara iblis min jundi yace da ni kurti ne na sheda haba ai sai likafa te gaba yanzu iblis ne kurtuna shine ni ni ne komanda inji shi yanzu ya zama komanda shi kuma iblis ya zama cikin kuratansa to haka dan adam yake lalacewa idan ya lalace ya lalace ya lalace sai ya fi iblis tsiya Allah shirye mu shi bashar bin burd kamar yadda muka faɗi ya mutu a shekara ta 167 shi yasa imamu zahabi da ya tashi sai ya ce ya ce halaka halaka ya halaka a shekara ta 167 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam Allah shirye mu har al-imamu zahabi yake cewa wa yantasiru li iblis shi lauyan iblis ne yana kare iblis cewa da abinda iblis yayi daidai ne wa kana yufaddilu na sannan ya kasance yana fifita wuta akan ƙasa da aqidar bashar bin burd Allah shi kyauta to shine Allah ta'ala ya ce khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin shedan ya ce ai Allah ka halice ni daga wuta shi kuma Adam ka halice shi daga yanku Allah ta'ala ya tabbatar da wannan magana cewa shedan daga wuta Allah ya halice shi Allah ta'ala ce khalaqal insana kai khalaqal insana min salsalin kal fakha ko wa khalaqal janna min marijin min na Allah ta'ala khalaqal insana shi Allah shine wanda ya halici dan adam daga me min salsalin daga ƙasa wacce aka kwaɓa ta ta bushe sannan cikinta ba komai sai ta zama salsal salsal shine abin da ake kwankwasa shi a ji ƙara a jikinsa kamar yanzu misali ka samu abin nan tanki tankin ƙarfe salsal haka nan ƙasa idan aka busar da ita amma ba a cika cikinta da da ƙasar ba kamar misali gunki sai a sassaka gunki amma cikinsa holoko ne babu komai a ciki kagan ka kwankwasa shi haka za ka ji kamar dai tukunya kamar yanzu tukunya ko tulu in ka zo ka kwankwasa shi haka zaka kajin yana kwas kwas kwas to shine as-salsal to daga wannan aka halicci Adam alaihi salam amma sai ya ce me wa khalaqal janna min marijin minna shi kuma shedan aljan aljani baban shedanu baban aljanu Allah ta'ala sai ya halicce shi min marijin minna daga asalin wuta asalin wuta lahab in an ce marriage shine asalin garwashi amma garwashin da ya kasance yana da hayaki malamin mu ashiq abubakar mahmud gumi rahmatullahi alaihi shi yana cewa yana ganin an halicci shedan ne daga wutan lantarki saboda wutan lantarki in ka kalle ta da irin yadda take da zartarwa cikin sakwanni za ta gama da dan adam ta zuke masa jini ta zuke ruwan jikinsa yanzu ta aika da shi lahira kuma ya bushe ya dawo ya zama kaman ya zama kaman gawayi yace to in ka kalli waɗannan muwasafat din nata to zaka ga tayi kama da irin ɗabi'a ta aljani ko sheda baban su kenan to shine marriage asalin wuta garwashin wuta amma kuma garwashi ne hayaki kaman yanzu misali ka ce garwashin abin nan wannan bakin abin da gawayi kwal da ake girki da shi kaga za ka gaina hayaki da za a kulla ɗaki na muntota wannan hayakin sai aika da mutum lahira to da irinsa Allah ta'ala ya halicci iblis kaga kuwa za a yi tsiya ka yi tsammanin ka samu alheri daga iblis ba za ka samu alheri daga iblis ba Allah shi kyauta shi yasa ranar da ya faɗi gaskiya manzo Allah sallama ya ce a yayi gaskiya amma zan zurutun dan iska ne makaryaci ne yi ce zan zurutun makaryaci ne amma yau ya faɗi gaskiya Allah shirya al-allamatu sa'adi rahmatullahi alaihi yace wa hadha yadullu ala sharafi unsuri al-adamiyyi wannan na nuna falala da sinadarin da aka halici dan adam yake da shi al-makhluqi min tin wanda min tin wanda aka halice shi daga yambu wa turab da ƙasa alladhi huwa mahallur razanati was saqr wanda ita ƙasa natsuwa take da ita sannan kuma tana da nauyi wal manafa sannan kuma tana da amfanin nuka da yawa tana da amfanin nuka da yawa bi khilafi unsuril jan wa huwa an sabanin sinadarin da Allah ta'ala ya halicci aljani da shi allati hiya mahallul khiffa wadda ita ita wuta ba ta da nauyi sai girman kai wattaish da burokoko wa shar da sharri wal fasad da banna da tazo waje shike kuma wani wani wani wani abun ban mamaki duk inda wuta ta zo sai kaga iska na zuwa kawatta ce da kaga wuta to sai kaga kuma iska na na, na hura ta in da wajen iska ta tsaya cak ana hura wuta sai kaga iska na zuwa to duk wannan yana cin abin da Allah subhanahu wataala yayi ma shedan ya kaddara ma shedan tabewa da shi hadisi ya tabbata kamar da al-Imam Muslim ya ruwaito wanda ke tabbatar da halittar Iblis daga wuta ce yake tabbatar da halittar Annabi Adam alayhi salam daga ƙasa ce Nana Aisha radiyallahu anha ta ruwaito daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama tace manzon sama ya ce kuliqatil mala'ikatu min nur su mala'iku an halice su daga haske ne haske haske ne kaga kaga kaga kaga kaga mai gyaran wuta da bai iya larabci ba ya zo zai yi larabci sai ya ce al'ana sa ta raunan nara shi yanzu za ku ga wuta al'ana sa ta raunan nur zai kunna fitila ya auna ya gwada ya ga aikin shi ya yi kyau ko bai yi kyau ba ba larabci sai ce al'ana sa ta raunan nara ya ce yanzu za ku ga wuta a al'ana sa ta raunan nura za ku ga haske haske daban shi haske alkhairi Allahu nuru samawati wal ardh Allah shine ya haskaka sama da ƙasa ka gani ko sannan manzo Allah sama ya ce yana siffanta Allah ya ce hijabuhu nur abinda ya kange mu ba mu ganin Allah subhanahu wataala haske ne haske so daga haske alkhairi ne amma wa khuliqa aljannu min marijin minna manzala su same ce shi kuma aljani wanda kakansu shi ne shaidan shi kuma an halice shi ne daga asalin garwashin wuta mai hayaki amma wa kulika adamu min ma wusifa lahu shi kuma annabi adam alayhi salam an halice shi daga abin da aka siffanta muku a wata nuska ta sahihul bukhari ta sahihu muslim wa kulika adamu mimma ta'lamu an halice annabi adam alayhi salam daga abin da kuka sani me kuka sani tarbaya daga ƙasa aka halicci annabi adam alaihissalam kaga wannan hadisi yana tabbatar da halittar mala'iku daga haske yana tabbatar da halittar shaidan baban aljanu daga wuta wutar magarwa shi mai hayaki sannan annabi adam alaihissalam babanmu shi kuma an halicce shi ne daga ƙasa sannan hadisi ya tabbata a cikin sunan tirmidhi da sanadi sahihi riwaya sagiduna abu musa al-ash'ari abdullahi ibn qais radiyallahu anhu yace ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace inna allah ta'ala khalaqa adama min qabdati qabadaha min jami'il ard allah ta'ala da ya tashi halitta annabi adam alaihi salam to ya ce ma mala'iku su je su damko masa kasa kowace kasa kowane irin nau'in kasa ran nan mun yi wannan batun ko to ga hadisin da larabcin sa da Allah ya tashi halittar babanmu annabi Adam a.s. ya umarci mala'iku su je su damko masa ƙasa, kowane nau'i na ƙasa. Faja a banu Adama ala ƙadir al'ar, shi ne kake ganin ‘ya'yan Adam mu kenan mun zo a gwargwadon yadda ƙasa take. Famin humul ahmar in ka zo ɓangaren launi a cikinmu akwai ja, ja kamar turawa, kaga jajaye ne da mutanen China. da mutanen japan da irin mutanen abin nan jawa abin nan tunisiya tunisiya kaga in ka kalle su zaka gansu jajaye ne sannan mu ma muna da yalo yalo ko akwai mutanen da ake ce musu yalo nau'i ne na ƙasa ai akwai jar ƙasa ko sannan wal abyad akwai farare kamar laraba da indiyawa kaga in ka kalle su zaka gansu sun fi kama da fari to kaga akwai farar ƙasa ko sannan wal aswad sannan akwai baka ƙasa kamar mu ce na rinin Allah Allah mun gode maka to akwai ƙasar da Allah ta'ala ya halicci ya halicci ya halitta har ma akwai masu nazari da suke ganin cewa ai Allah ta'ala ce min salsalin min hama alhama wal ardu sauda ƙasa baka ƙasa baka can lokacin muna ina koyar rubutu ina jin ina secondary na taɓa yin wani rubutu akan falalar baƙaƙe kawai na zauna na rubuta wata makala akan fifikon baƙar fata akan fara daga baya wani malami na na je yana bayani kan cewa duk wannan asabiya ce ba kyau sai na kona takardar na kona rubutu daga ciki hadda wannan hujja min salsalin min hama alhama baka kasa kaga bayi da fa'ida to akwai akwai bakaki wasu wasu wasu sai suka ibo baka kasa wa baina zalik sannan akwai wanda su kuma zaka gansu wankan tarwada ne kaga shi akwai wankan tarwada masu cewa ba wankan tarwada hadisi ya tabbata akwai wankan tarwada wani ya ce wai wayan ana jin tsoron mutum ne sai a ce shi wankan tabo ne to me laifi a ciki in kai baki ne kai baki ne in kai fari ne kai fari ne sai me Allah ta'ala baya kallon launi abinda Allah yake kalla zuciya baƙaƙe sai su shiga aljanna farare kuma su shiga wuta ko so da ka ba Allah bai kallon launi Allah yana kallon zuciya ne zuciyarka ce ake son ta zama fara ba a son zuciyarka ta zama baka hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan wasahlu wal hazan sannan a cikin mutane akwai mai saukin hali wata kasar zaka ganta mai saukin hali kaga yashi yana da saukin hali a juya shi yadda ake so wata kasar fa akwai tsiya hazan akwai tsauri babu rahama a tare da ita wal khabithu sannan zaka samu wata kasar lalatacciya ce wari ma zaka ji tana yi wari an hako ta a karkashin ta a karkashin kasa wallahi sai ka ji tana doyi kuma ba bayan gida bane a wajen hatta wanda ya makwabtaka da ita sai ka je na wari shi yasa malaman mu na fiqh duk suka yi bayanai kan waɗannan abubuwa in ruwa ya zama haka to za a yi amfani da shi a tsarki ko ba za a yi amfani da shi ba sannan wa tsayyib akwai kuma wanda za ka same shi mutumin kirki kamar turare duk abin da kake nema na alheri to za ka ga da shi a ciki to ƙasa ya gado uwarsa kaga wannan hadisi yana tabbatar mana yadda Allah ta'ala ya halicci babanmu annabi Adam alaihi salam daga ƙasa sannan kuma wannan hadisin yana cin hadisan da suke tabbatar da ilimin gado ba ilimin rabon gado ba ilimin gado cewa akwai yiwuwar mutum ya gado wasu daga cikin kakanninsa a ɗabi'a akwai yiwuwar mutum ya gado wasu daga cikin kakanninsa a halitta i akwai hadisai da suka tabbatar da haka ko akwai hadisin la'allahu na za'ahu irku wani mutum ya zo gashi balarabe ne ɗan asali faribat da aka tashi sai aka haifa masa bakin ɗa matar shi ta haihu amma ɗa sai ya zo baki ya zo wajen manzalla su sama yana son ya kasassaɓa ya jawo ma kansa aiki ya jawo ma ɗansa aiki ya jawo ma matar aiki ya jawo ma danginsa aiki domin ranar da ka kalli ɗanka ka ce ba ɗanka ba ne ba ƙaramin aiki ka ɓaro ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kai bawan Allah kana da raƙuma ya ce eh ya ce me launin su ya ce ai baƙaƙe ya ce ya ce ya ce ai jajaye ne ya ce a cikinsu babu wani wanda jikin shi ƙasa-ƙasa ko toka-toka sai ce a ai akwai sai ce to ya aka yi ka'anshe shi tun da shi dukiya ce ana tsaye da shi ɗa kuma ba a tsaye dawa sai ce ya rasulallah la'allahu na za'ahu irkul ya ce watakila ya ma'aikin allah kakan kakan kakan shi haka yake shi ne ya gado shi ya samo wannan jijiyar sai man sun ce to haka dan kama la'allahu na za'ahu irqud wa ya sani ko cikin kakannin kakanninka ko cikin kakannin kakannin mamashi akwai wani baki shine ya gado bakin ka gani to to to kaga shine wannan saboda haka waɗannan wannan aya abinda take tabbatar mana shine iblis ya yi ma Allah subhanahu wata'ala rashin kunya ya ƙi ma Allah subhanahu wata'ala biyayya duk da bayan Allah ya ba shi ƙofa ta yi tuba aka ba shi dama ƙala ma mana aka Allah ta sujuda iz amartu maimakon ya ba da uzurinsa ya tuba sai ce ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin waɗannan ayoyi guda biyu wala kad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakun min as-sajidin qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuka qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin akwai darussa masu dimbin yawa a ciki darasi na farko tazkirun nasi bi ni'mati ijadihim fi hadal kawn Allah a cikin waɗannan ayoyi guda biyu musamman ayar farko ya yi mana wa'azi ya tunatar da mu akan ni'imar samar da mu a samar da kai a halice ka a matsayin ɗan adam ba ƙaramin ni'ima ba ce yanzu da Allah ya ga dama sai ya ban mutum a cikin rashi ya bar shi rasasshe ba shi inda zai tabbatar maka da haka Allah subhanahu wata'ala na iya kaddarawa asali ku yan biyu ne amma kuma daga baya sai Allah subhanahu wata'ala sai ya juya sai ɗayan a narkar da shi sai ya zama jinin haila kai kadai za ka zauna a cikin mahaifiyarka sai ka faɗo kai kadai kaga wancan da Allah ya sa aka zubar da shi Allah bai san shi ne kai Allah ke so shi yasa ya halice ka kaga wannan ni'ima ce da ya kamata ka gode ma Allah akai ashe kana cikin waɗanda Allah zai halitta ka zo ka shaƙe iskarsa kai rayuwa a ciki ka bauta masa kuma da ƙarshe ka koma gidanka na asali gidan aljanna insha Allah shi ko wancan kwata kwata Allah bai kaddara masa ba kaga akwai wannan sannan na biyu tadhkiruhum bi ni'mati husni taswiri Allah ya tunatar da mu a cikin wannan aya musamman aya farko da yadda Allah ya kyautata tsarin halittar yadda Allah ya kyautata yanzu idan kana kallon wasu dabbobin ka rika jin a ranka cewa ina kai da yanzu Allah haka yi ka ya za ka yi akwai dabbar da za ka ga haka take tafiya kawai juyawa take taka kawai tana juyawa tana tsalle kaga an halicci wata dabba bakin ta gayi nan kawai ya tafi wani tsoro ko haka amma kai sai Allah ta'ala ya ahsana taqwi Allah ya halicce ka fi ahsani taqwi a cikin diri wanda yake mai kyau kai dan adam kyakkyawa ne a cikin halittun Allah dan adam na da kyau to kage shine wannan alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak Allah subhanahu wata'ala ya seta ka ya miƙar da kai ya baka halitta wacce take mai kakkiya kuma fi ayi suratin ma sha'a kaba a cikin surar da Allah yake so ya ga dama a cikin ta ya gina ka ya gina halitta ya maka kanka a sama ka zauna kai tunani da a ce kanka a kafa yake yaya zai zama kafafuwanka kuma suke sama ga sunan kawai sun yi wani haka dan gargar suna kallon sama ya za ka zama ko kuma da Allah ya ga dama sai ya ɗauki wannan hancin naka da kake takama da shi sai ya sa maka shi a wuya ga shi nan ana ya za a ganka ko kuma ka ɗauka cewa Allah ya shafe maka idanuwanka ga baki ɗaya kawai an yi nan flat ya za ka gano kaga wannan duk shi yasa Allah madaukakin sarki ce wala qad khalaqnakum thumma sawwarnakum kaga wannan Allah yana tuna mana ni'imar da ya mana ta kera mu da ya kyautata halittar darasi na uku anna adama huwa awwalu makhluqi min al-bashar wannan aya tana raddi ga waɗanda suke ganin ba annabi adam Allah ya fara halitta ba a cikin mutane a annabi adam Allah ya fara halitta duk wani labari da za a kawo na cewa Allah ya yi wata halitta ta mutane kafin nan ba nassi da yake tabbatar da haka abinda nassi na Allah ya tabbatar shine annabi adam shine awwalu makhluqi min al-bashar shi Allah ya fara halitta a cikin mutane wa anna jami'an nasi banuhu kuma duk mutane ‘ya'yansa daga annabi adam alaihissalam wa batta min huma rijalan kafirin wani sa'a duk wani wanda ya zo cikin mutane to ɗan annabi adam shi ya sa sai na ali radiyallahu anhu a cikin wani baitinsa yake cewa annasu min jihati tamfili akfa'u abuhumu adamu wal ummu hawwa'u ‘yan adam idan ka zo ka ce za ka yi gwara a kansu dukkaninsu ɗaya ne abuhu mu adamu wal ummu hawwa'u babansu annabi adam ne mahaifiyarsu kuma hawwa'u ce to me ne girman kai darasi na hudu takrimullahi ta'ala li hadal makhluq al insi Allah ya girmama wannan nau'in na dan adam id anna takrim al asli takrimun lil far'i law fati domin Allah ya girmama a girmama magabatanka kai ma an girmama ka a girmama magabatanka kai ma an girmama ka to Allah ya girmama babanmu annabi Adam alaihi salam to ashe mu ma an girmama mu shi yasa Allah ta'ala da ya tashi sai ce wala qad karramna bani adama bai ce ma wala qad karramna adama ba sai ce wala qad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila Allah ta'ala fifita jinsin dan adam shi yasa har zaka ga malaman mu da suka gama ilimi da yawa da yawa sai suna tattaunawa da dan adam da mala'ika wa yafi wani kaga ka gani ashe dan adam babban halitta ce halitta ce mai daraja wadda Allah ta'ala ce mala'iku su masa sujada akwai daraja da ta wuce wannan amma fa da dan adam ya gane da dan adam ya gane ba zai rika talalabi yadda yake ba domin a ce kai mai daraja ne ai bai kamata ka rika aikin matsiyata ba ko alkarim la yambagi lahu an ya tasarrafa tasarrufan la'im ƙa'ida ce wannan duk mutum mai daraja to bai kamata a ganin sa yana aikata aiki irin na lalatattu ba in an ce wani karimi ne mai daraja ne shi to bai kamata kuma a gan shi yana aikata aikin mutanen da ba su da daraja akwai waɗanda da abin da za a yi za su yi ba a mamaki da ka ji ana wani abu sai ka leko ta kofar gidanka sai ka ce au ashe wani ne sai ka koma amma da ka ji ana wani abu kale ko sai ka ce uzu billahi wani kuma lafiya me faru kuma akwai mutanen da ake musu haka sai zace haba wani ai ba girman ka bane wannan shi ko wani idan yayin sai a ce a ba mu ana gani ma sai kai kowa ya koma wani ne sai ba mamaki to karimi mai daraja bai kamata ya zama yana aikin mutanen banza ba sannan darasi na biyar anna hadha at-takrima hasala bi sababi al-ilm duk wannan darajar da Allah ya ba ɗan adam ya ba babanmu adam alaihi salam sannan abin ya shafe mu to ya faru bane ya faru ne fa saboda ilimi da ilmu ake kalubale eh kage shi yasa malam sa'ad yace kulun kulufit abudun kule kale na kale kalubale kacici kacici meye abin da ke yado kuma balbade ina magana bisa ilmu ne da ilmu ake kalubale a wata ƙasidar tasa haye ta lissafa ce mai ilmu shi ke lauyewa ba za ka zanto lauya ba mai ilmu shi ke lauyewa ya ta lissafowa ba za ka zanto kaza ba mai ilmu shi ke kaza mai kaza kage ilimi ke da ilmu ake ƙalubale mai ilimi ne yake tsaya ka ganshi ka ganshi a jiki bayi da girma amma ya zo gaban mutane na aiwatar da abubuwa wanda suke masu kyau masu daraja ana mamakinsa shi kamar ba dan adam ba kaga shi ne wannan sannan darasi na shida anna iblis laysa min almala'ika fil khalq waɗannan ayoyin sun tabbatar mana da cewa ashe iblis ba mala'ika ba a halitta iblis baya cikin mala'iku amma Allah ta'ala ya hada shi da su a sama kuma ya ba su umarni tare inda suka bambanta a umarni da aka ba da umarnin sai suka zama su ɗa'i'una shi kuma sai zama asi suka zama masu ɗa'a shi kuma sai zama mai sabo kaga shi kenan sai bambancin su ya fito fili kowa ya gane darasi na bakwai anna iblis huwa al-aduwwu al-awwal li bani al-bashar iblis shine aduwi abokin gaba na farko na yan adam wa anna adawatahu asliyatun mawruthatun ghayru munqati'atin ila yawmil qiyam gaba gaba iblis da yake ma da yake ma dan adam gaba ce ta tushi gaba ce da aka gada ko bahaushe yana cewa gadajjiyar gaba mai wuyar bai gabar da aka gada to tana da wahala a batta eh shine shine mai wa'izi yake cewa wala tusahibu man ada abaka iz huwa min a'da'ikal qidami ko ya ce wai kakkai abota da wanda ya gaba da babanka domin yana cikin abokanan gabanka na da na asali to gabar da ake tsakanin 'yan adam da da iblis gaba ce tsohuwa kuma ya rantse za mu gani a gaba cewa sai ya ci gaba da gaban sannan darasi na takwas anna iblis huwa awwalu asil li amrillahi ta'ala min al-makhluqin iblis shine farkon wanda ya fara sabo a cikin halittun Allah ba a taɓa saba mahal Allah sai da Iblis ya zo. So da kaga mutumin da ya zo mai sabo, kaga yana bin karokan Iblis ke na Allah ya tsare. Sannan darasi na tara, annahu yashhadu li qa'idatin qada'iyya wannan musamman fadin Allah ta'ala qala ma man aka iz Allah tazuda iz amartuk yana sheda ga ka'ida ta ta ta ta shari'a da take cewa annal muttahimi haqqad difa'i an nafsi duk wanda aka kai shi kara to yana da yana da haƙƙi na a bashi ya kare kansa shine fair hearing ko a ba mutum dama ya kara kansa duk laifin da mutum ya yi ba a tabbatar masa da hukunci sai idan an ba shi dama ya kara kanshi in ya kara kanshi to daga nan sai a yanke masa hukunci shi yasa suke da ka'ida suke cewa almuttahamu bari'un hatta tathbuta idanatu duk wanda ake tuhumar sa aka kai shi kotu to ana daukar sa a matsayin bai da laifi har sai me har sai idan laifinsa ya tabbata shi yasa ai tura ma da suka tashi cikin ladabinsu sai suke ce masa accused accused accused wato muttaham wanda ake tuhumarsa ba a ce ya zama mai laifi ba idan ma an masa shari'a ta farko sai aka yanke masa hukunci sai aka ce a kai shi gidan yari yana da damar ya appeal ya daga kara an ba shi sati biyu ko sati uku to daidai wannan lokacin sai sunan shi ya canza ko ya tashi daga daga accused sai ya zama sai ya zama sai ya zama prisoner sai ya zama prisoner haka za a rika ce masa sai ya zama prisoner amma har yanzu ba za ka ce mai mai laifi ba sai ya kai kotun koli kotun Allah ya isa inda daga nan sai dai ya ce Allah ya isa an zarta masa da hukunci to daga nan ya zama mai ya zama mai laifi Allah shi kyauta to asali wannan na tabbatar da wannan ka'ida Allah ta'ala ya ba Iblis dama, Iblis ya ƙi yin sujada, amma duk da haka sai Allah ta'ala ya ce masa, ma mana aka Allah ta zuda izin amartu. Sannan darasi na goma, annal asla fi amrillahi ta'ala wuju. Wannan ayoyin suna tabbatar cewa in Allah ya ba da umarni to asali ana ɗaukarsa a matsayin tilas. Har sai an samu wani dalilin da ke mai da wannan umarnin na Allah ta'ala ba tilas ba ne wato mustahabbi. sannan darasi na goma sha ɗaya annal ujuba wata kabbura wa ru'yatal fadli ala alghayr min mujibatil halak waɗannan miyagun sufofin guda uku da kaga mutum ya zama yana da su to ya fara gangarawa magangarar halaka al'ujub jiji da kai mu ne daga mun makai ba wanda ya isa ta da mana da yatsa ujubu kenan ujubu shine mataki na farko na takabburi mutum ya fara jin ya fi kowa sannan ya riƙa ganin ru'yatul fadli alal ghaib yana ganin shi yanzu kowa ya fi kowa kawai yana ganin kowa a ƙasan sa yake ba wanda isa ya faɗa masa a cikin ababen da suke jawo ujubu akwai akwai ilimi ilimi shi yasa suke cewa ilimi yana da ɗani uku hawa uku matattakalai uku ne idan ka hau matakalar farko ta kabbarta sai ka kama girman kai shine idan mutum ya ga ya iya fassara ko da yana cin yana yana zagin sibawai yana ma kashe shi amma dai zai iya buɗe littafi ya fassara to daga nan sai girman kai ya zo masa amma idan Allah ya taimake shi ya ci gaba bai tsaya a nan ba ya ci gaba da neman ilimin musamman a wajen malamai to tawada'a ya hau matakala ta biyu kenan to daga nan sai kaga ya fara kankantar da kansa domin shi ilimi idan ana yin shi kullun ƙara nuna maka yake baka san komai ba shi yasa suke cewa mahama ta ta'allam yabdu jahaluk duk lokacin da kake koyon ilimi to jahilcin ka ke ƙara bayyana a gare ka kana gane ashe baka san komai ba ah to yanzu ga misali wanda zai zai kana bincike a wani littafi littafin zai iya nuna maka littafai ɗari wanda baka san su a cikin littafin za a faɗa maka littafai guda ɗari duk baka san su a rubutu na zamani me yasa ake bibliography idan wani littafin ka siye shi abu na farko da za ka duba a cikin kwarewa ta binciken littafi sai ka duba littafan da malamin ya duba shi ma rubuta littafinsa sai ka samu littafan da ba ka da su sun kai ɗari ko fiye da ɗari yanzu ne ka fara samu tun kafin faka shiga littafin a ƙarshen littafin ka samu wannan ilimin to idan kuma mutum ya kawo matakala ta uku ita ce alima annahu la ya'lamu shay'a sai ka gane ashe baka san komai ba yanzu ya kamata ma ka fara neman ilimi to amma idan ka tsaya a matakala farko fa sannan daga cikin abin da ke jawo girman kai da jiji da kai akwai mulki tuntuni magabatanmu suna faɗi cewa ilimi na gi- da ilimi da da mulki suna da giya da dukiya waɗannan ababen guda uku suna da giya kuma kuma kwankwaɗa ma mutum suke yi. ita giyar da kanta take zuwa ta kwankwaɗa ma mutum kanta sai ya sha in ya sha ya tatil to sai kaga kawai yana faɗin maganganun da ba su dace ko yana da shekaru ko yana da ilimi in ili- in mulki giyan mulki ta jashi sai ta yi sannan na uku dukiya dukiya an ce an zo an zo da bakin a bakin shagon shi an aje mota kwara daya sabuwa ya zo ya buga ta ya ce waye ya aje mana mota a nan kofar a kofar shagon kawai yana koma shago ya- ya- ya ya- ya waya japan ya ce a kero mashi guda goma sha biyu irinsa a maza maza a shigo da su kaga wannan giya ce ta dukiya mai mota ya ɗauki mota shi ya gaba bayan an yi mugu oda ya sa ya jera waɗannan motocin guda goma sha biyu a go- a shagon shi a bakin shagon shi ya ce su- ya- wanda ya ajiye wancan lokacin ya zo ya gani gashi an yi mishi irin su guda goma sha biyu daga can ƙasa kaga giya ce wannan giya dukiya shi yasa Allah ta'ala ce innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna dan adam yana jiji da kai yana burokoko saboda me yana ganin ya wadata wadatan nan uku wadata ta ilimi wadatan mulki da wadata dukiya to shi yasa idan Allah ta'ala bai taimaki mutum ya daure shi da kyawawan ɗabi'u ba in ya jarrabe shi da waɗannan ababen guda uku to sai ya halaka da ilimin ka sai ka shiga wuta dukiyarka ta kai ka wuta su ko masu mulki dama an san su wannan mafi yawancin su dama wuta za su shiga da yawa i ba ni na faɗi ba ka karanta qur'ani zaka ga yadda Allah yake in ka ji ana magana al-mala'ul ladina kafaru suwa ake nufi suwaye al-mala'ul ladina stakbaru min qaumihi wallahi masu mulki su ne mafi yawanci shi yasa ba abun nema bane wallahi kada ka neme shi in an jarrabe ka da shi kuma kai ta addu'a Allah ya raba ka da shi lafiya ko limanci da kake ganin sa limanci mulki ne na sauki aka ce ma abu na farko shine kullun asirinka a tone yake kana makara da asuba kowa sai ya sai amma sai wani ya zo ya makara ba wanda ya san ya makara amma kai liman kowa sai ya gane yau baka zo masallaci ba da kai da lada in tafiya kai ba wanda ba ka san a sani duk sai an sani akan mutum za ka yi wasu duka
masha Allah Assalamu alaikum ya sunanka to to ka zo ka musulunta ba wani ya turo ka ba ko saboda gaskiya zan yi mana da eh kai mana duk su ji amma labarin kai zama dan takaitace ba wani ya sa ka ba ba wani ya baka kuɗi ba ba wani ya maka alƙawari ba kai kai yadda da kanka zaka musulunta abin da ya sa eh
nan kuma shi ne makaranta na amma kuma na samu na amma muna zuwa coci na to in kallon na su musu na kanninka musulmai ne masha Allah shi ne sai da muka yi aiki yau ta ke sa ta ce eh shi ne sai na su yi sai da kuma ba su da musu masha Allah shi ne sai na yi cace wani kuma da ke sun yi cace to alhamdulillah yanzu zan baka kalmar shahada abinda ake shiga musulunci da shi ka ce la ilaha illallah
la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu wa ashhadu أن محمد رسول الله وأشهد أن محمد رسول الله abinda ka ce ka ce ka yadda duk abinda ake bauta mawa ba gaskiya ba ne sai Allah sannan ba za ka karɓi saƙon yadda za ka bauta ma Allah da kai da shi ba sai daga annabi sallallahu alaihi wasallam shine manzon da Allah ta'ala ya aiko wannan baya nuna cewa baka yadda da annabi Isa manzon Allah bane har yanzu imanin ka ya tabbatar maka da cewa annabi Isa manzon Allah ne. amma annabin karshe shine annabi sallallahu alaihi wasallam muna maka addu'a Allah subhanahu wataala ya tabbatar da ke a cikin musulunci kuma abin daɗi da na ji kana da sana'a ka sana'a tayil ce ke irin waɗannan muka fi son su musulunta sauran ma duk muna son su musulunta amma mun fi son irin su ya zo sana'a shi ta tayil sai musulunta to Allah ya tabbatar da kai Joseph ma'anarsa Yusuf kana son wani suna wanda za a rika kiranka da shi na musulmai Nura Nuruddin to suna ne mai kyau to sunan ka Allah ya haskaka maka Allah ya haskaka maka muna taya ka munna assalamu alaikum sai ku je su maka bayani sauran abubuwa ya wanka ya zama musulmi Allah ya ƙaru mana ɗaukaka ƙaru musulunci ci gaba na shi kenan lokacin ku ya ƙare ko? to shi kenan to wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum